أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء يا قوة المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da 20 ga watan takwas shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha radiyallahu anha da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin hikbatun minat tarih littafi ne wanda yake bayani game da abin da ya faru daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa shekara ta 61 bayan hijira wanda babban malami dr muhammad uthman al-khamis hafizahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasi na goma sha bakwai kenan sha takwas ko darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka mun shiga cikin gaba ta uku fasalin da yake bayani akan kalifancin amirul mu'minin Uthman bin Affan radiyallahu an wanda ya kama daga shekara ta 23 bayan hijira zuwa shekara ta 35 bayan hijira mun ji abin da ya faru a kissa shura wanda mun karanta ruwaya ingantacciya daga cikin sahihul bukhari wanda kuma bayan ita ko ta ruwaya ta abi mikhnaf lot ibn yahya wanda ruwaya ce ta ƙarya ruwaya ce rubabbiya marar inganci wadda mun shiga cikin ta mun fara karantawa lokaci ya cin mana inda a cikin ruwayar aka nuna cewa an soki sayyidina umar ibn al-khattab sai ake ce masa kafin ya bar duniya ya sa wanda zai zama khalifansa to sai yake cewa da dai abu ubaida ibn jarrah yana raye da shi zai sa a matsayin khalifa idan ubangiji ya tambaye shi zai ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abu ubaida shine amintaccen wannan al'umma ya ce kuma da salim maula abi huzaifa shi ma yana raye da shi ma zai iya sa shi ya zama khalifa ya ce idan ya je wajen ubangiji ubangiji ya tambaye shi zai ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salim mutum ne mai tsananin son allah maɗaukakin sarki to har wani ma a gurin yake cewa ko kuma ka naɗa ɗanka abdullahi bin umar to a nan ya yi masa tsawa ya gaya masa magana yake cewa kuma wannan shawara da ka bayar ba shawara ba ce wadda take mai kyau kuma baka nufi allah a cikin ba da wannan shawara ba to mun ci gaba dai da karanta wannan ruwaya ta wadda ainihin wato take cikin tarihu ɗabari ruwayar lutu ibn yahya abi miqnab to sai lokaci ya cin mana da haka za mu tashi akan fakharaju sayyidina umar kamar yadda muka karanta a ruwayar bukhari ya sa 'yan shura mutum shida ya ce a cikin su tattauna su zaɓi guda ɗaya ya zama khalifa na wannan al'umma wanda zai ci gaba da jagorantar al'ummar musulmi to fakharaju sun marahu sai yake cewa fakharaju sai suka fita sun marahu sannan suka kuma dawowa faƙalu suka ce ya amiral mominin ya sarkin mominai lau ahidta ahdan ina ma dai ka yi wasiya ka yi wasiya cewa in ka bar duniya ga wanda zai zama khalifa bayanka faƙal sayyidina umar ya ce kadu kuntu ajma'tu ba'da maqalati lakum an anzura fa walli rajulan am amrakum huwa aharakum an yahmilakum ala alhaqi wa ashara ila ali a wannan ruwaya sai sayyidina umar yake cewa kuntu ajma'tu na gama yanki na yi ƙudiri na yanke niyya na yi niyya ba da maƙalaci lakum bayan maganar da na gaya muku na ce ku je ku shawara tsakaninku to daga baya kuma sai kuma na ƙudurci niyyar an anzura in sake yin nazari in yi duba fa walliya rajulan amrakum in jikunta wa wani mutum guda ɗaya al'amarinku ma'ana in naɗa mutum ɗaya ya zama khalifa huwa a harakum kuma ina ganin shine ya fi ku dacewa ya fi ku cancanta an ya hamilakum ya ɗauke ku ya ɗora ku alal haƙƙi akan gaskiya wa ashara ila ali kuma sai ya nuni ya yi ishara zuwa ga sayyidina ali yake cewa wa rahaqatni ghashiya fara'aitu rajulan dakhala janna to ina cikin wannan yanayi yace wa rahaqatni ghashiya sai suma ya buge ni ma'ana sai suma to a cikin suman yace fara'aitu rajulan sai naga wani mutum dakhala jannatan ya shiga wata gona ƙadiga rasa ha ya yi dasa ta faja'ala ya ƙatifo sai kuma yake tsinkar kulla gabdacin wayani'a wato dukkan wadda take ba ta nuna ba duk wadda take mai aibu sai in ga ita ma yana tsinke ta wayani'a da kuma wadda ta nuna ma'ana baya bambance wacce ta nuna da wadda ba ta nuna ba mai aibu da kyakkyawa kowace kawai tsintsinkewa yake fayadhummuhu ilaihi yana ta tara wannan ainihin abin da yake tsinka zuwa gare shi wa yusayyiruhu tahtahu yana ta zubewa a karkashin sa fa alimtu anna allaha ghalibu amri yace daga nan ne na sallalle ubangiji madaukakin sarki mai rinjaye ne akan al'amarin sa wa mutawaffin umar kuma lokaci yayi da ubangiji zai karbi ran sayyidina umar fama uridu an atahammalaha hayyan wa maita ko wa mayitan ba na so in ɗauki nauyin wato jagorancin al'umma ina raye kuma bayan na mutu ma in ɗauki nauyin jagorancin al'umma ma'ana in ce ga shi zan zaɓi kalifa kaga kamar dai lokacin ina raye ni ne kalifa kuma bayan na bar duniya ma ni zan zaɓa mutane khalifa alaikum ha'ula'in rahab allazina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku dai ku zaɓi wato wani daga cikin waɗannan jama'a ɗin wa'inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa a kansu ya ce innahum min ahalil janna annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ‘yan aljanna ne sa'idu bin zaid bin amr bin nufail minhum ya ce sa'id bin zaid bin amr bin nufail shi ma yana cikinsu walastu mudkhilahu walakin sittatu ali yake cewa sa'idu bin zaid bin amr bin nufail yana cikin su walastu mudkhiluhu ko da yake ban shigar da shi ba a cikin su amma yana cikin su shi ma walakin sitta sai dai waɗannan mutum shida aliyun wa usman yake cewa aliyu da shi da sayyidina usman ibna abdi manaf duk jikokin abdi manaf ne da sayyidina ali da sayyidina usman wa'annan duk jikokin abdi manaf ne wa abdurrahman bin wa abdurrahman wa sa'ad da abdurrahman da sa'ad su kuma khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su kawunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa zubair bin al-awwam hawari rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan shi kuma zubair bin al-awwam wato wato mai ba da kariya ne kamar ka ce adc na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa bunu ammati sannan dan gwaggon manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa talhatul khair shi kuma talhatul khair ibnu ubaidillah yake ta wa talhatul khair ibnu ubaidillah falyaktaru minhum rajulan yake cewa ga kuma talhatul khair ibnu ubaidillah falyaktaru minhum rajulan da haka su zaɓi mutum ɗaya daga cikinsu fa in wallan waliyan idan suka zaɓi guda ɗaya a cikinsu ya zama shugaba ya zama khalifa fa ahsinu mu'azarata to ku kyautata ƙarfafa masa gwiwa wa a'inuhu kuma ku taimaka masa ku mara masa baya wa in ita mana ahadan minkum idan wato ya amintar da ɗaya daga cikinku ma'ana in ya ba da amana ga ɗaya daga cikinku falyu'addi ilaihi amanata to lalle yi ƙoƙarin ba shi amanan nan da ya ba shi ma'ana duk wanda a cikinku kuma ya ɗauka ya ɗora masa wata amana to ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya riƙe amanan nan kuma ya mayar da ita kamar yadda aka ba shi ita fakharaju sai suka fita ma'ana kaga abin da ya gaya musu ya ce ba zai yi yana raye shine khalifa kuma ya ba duniya ma ya ci gaban da zama khalifa amma su je a cikinsu ga waɗannan dukkaninsu suna da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutum biyun ga yadda suke da annabi sallallahu alaihi wasallam domin sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a kakansu abdi manam su kuma waɗannan ga matsayinsu waɗannan ga matsayinsu da haka duk wanda aka zaɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba duniya yana mai yarda da su fakharaju sai suka fita faƙalar abbasu li aliyin a wannan ruwaya ta abi mihnam ita muke karanta kar a manta sai ainihin wato al'abbas ibn abdul muttalib sai ya ce wa sayyidina ali la tadkhul ma'ahum kar ka shiga tare da su kar ka shiga tare da su qal sai sayyidina ali ya ce akrahu al khilafa yace ai ina tsoron kar a samu sabani qala sai wai al'abbas ya ce da shi idan tara ma ta karahoto in ku ka shiga cikinsu za a ga abin da baka so wannan ruwa ya ta nuna cewa kamar in ya shiga ba za a yi masa adalci ba ko ba za a zaɓe shi ba ko wani abu mai kama da haka da haka wannan ruwa ta abi makinam kaga abin al'abbas ya ce kaka shiga cikinsu sai ce to ai ina tsoron rashin shiga ta kar kuma ya haifar da saɓani sai ce to in ku ka shiga za a ga abin da baka so falamma asbaha umar da umar ya wayi gari da'a aliyan sai kirawo sayyidina ali wa Uthman wa sa'dan wa abdurrahman ibn auf wa zubair bin al-awwam sai kira waɗannan sahabbai sai wato ali da Uthman da sa'ad da abdurrahman ibn auf da zubair bin al-awwam fa qala sai ce inni nazartu ni nayi nazari nayi duba fa wajadtu naga cewa wato inni nazartu naga cewa inni nazartu kai nayi nazari fawajattukum sai naga cewa ku dinnan ru'asa annas ku ne shugabannin mutane wa qadatahum kuma ku ne jagororin su wala yakunu hadha al'amru illa fikum wannan al'amari na jagorancin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace ba ya kasance ga wani sai a cikin ku wa qad qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bar duniya wa huwa radin wa huwa ankum radin yana mai yarda da ku inni la akhafu nasu alaikum in istaqamtum ba na jin tsoron tawayen mutane akan ku in dai kun daidaitu kun tsaya akan tafarki walakinni akhafu alaikum ikhtilafakum abinda nake jin tsoro akan ku kawai ku samu sabani a tsakaninku ku kasa samun jituwa ku kasa samun daidaito da fahimtar juna ta hanyar zaɓar mutum ɗaya a cikin ku to wannan shi na fuje muku tsoro amma matukar kun zaɓi mutum ɗaya zama khalifa ba na jin tsoron mutane za su muku bore ko su ƙiyarda ko kuma su saɓa muku walakin ni akhafu alaikum ikhtilafakum fi ma bainakum wato a samu saɓani tsakaninku wannan shi nake ji muku tsoro domin saɓaninku fa yaktalifun nas zai sa mutane su masu samu saɓani za a sake samun saɓani cikin mutane fan hadu ila hujrati aisha yace ku tashi ku shiga cikin ɗakin na na aisha bi izinin min ha amma ku nemi izininta tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam a kwance ga khalifansa sayyidina abu bakarin radiyallahu anhu shi ma a kwance to ku shiga ɗakin ta ku tattauna ku yi shawara amma da izininta fata shawaru ku yi shawara واختاروا رجلا منكم كزاب متن ɗaya daga cikinku ثم قال sannan sai kuma yace la tadkhulu hujrata aisha ko da yake kar ku shiga ɗakin da na aisha walakin kunu qariba sai dai kar ku nesa da gurin ku tsaya kusa da gurin wa wada'a ra'asahu sai ya sake kwantar da kansa wa qad nazafahu dam jini yana ta ɗaukansa jini yana zuba a jikinsa sosai jini yana ɗaukansa fadakalu sai suka shiga fatanajau suka gana suka tattauna thummar tafa'at aswatuhum sai sautukansu suka fara ɗagawa an fara kaman shautin ana hayaniya faƙala abdullahi bin umar to dama kun tuna ko a ruwayar bukhari ya ce cikinsu a tafi da abdullahi bin umar amma shi a matsayin mai ba da shawara ne ba a matsayin wanda za a zaɓe shi daga cikin wato a kalifofi ba to abdullahi bin umar sai ya ce musu da ya ga sauti an fara ɗaga sauti an fara ɗaga murya sai ce subhanallah inna amiral mu'minina lam yamut ba'adu sai ce amirul mu'minina fa yanzu fa bai mutu ba fa yana raye fa asma'ahu sai sayyidina umar ya jiyo muryar abdullahi dan umar fanta ba sai ya farka faƙala sai ce ala ku saurara a arido an haza a jima'un ku bar wannan tattaunawar ku batta ga baki ɗayan ku batta fa'iza mitu idan na mutu fata shawaru salatata ayyam ku zauna ku yi shawara a tsanake cikin kwana uku wal yusallibin nasu suhaib tun da har yanzu ba a samu matsaya ba to ba na son wannan hayaniya ku bari in na bar duniya to a cikin ku sai ku yi shawara cikin kwana uku ku zaɓi mutum daya kafin wannan zaɓen naku su haye ya limanci mutane shi zai dinga jagorantar sallah wala ya'tiyanna al-yawmur rabi'u illa wa alaikum amirun minkum amma kar ku kuskura rana ta hudu ta zo ba tare da kun zaɓi shugaba guda ɗaya ba daga cikin ku wa yahduru abdullahi bin umar abdullahi dan umar ya halarci gurin tattaunawar mushiran amma aikinsa kawai ya bada shawara wala shay alahu min al'amri amma bai da wani ta cewa a cikin wannan al'amari na a zaɓe shi wa talhatu sharikukum fil amr talha shi ma yana tare da ko abokin tarayya ku ne cikin wannan al'amari din fa in qadima fil fil ayyam thalatha domin ruwaya ta nuna baya nan shi sai ce amma idan ya dawo a cikin wannan kwana uku fa a hadiruhu shi ma ku halarto da shi wajen zaman fa a hadiruhu amrakum ku halarto da shi wajen wannan al'amari naku wa in mabatil ayyamu thalatha qabla qudumi idan kwana uku suka shige kafin dawowa qalha famdu ko faqadu amrakum ku zartar da al'amarinku sai ce malli bi talha wane ne ma zai je taho min da dalha faƙala sa'ad ibn abi waqqas sai sa'ad bin abi waqqas ya ce ana laka bihi ni zan zo maka da shi wala yukhalifu insha Allah kuma ba zai ma saba ba in Allah ya so faƙala umar arju Allah yukhalifa insha Allah ma'ana koda bayan an gama tattauna an zaɓi khalifa ya zo ba zai ba da matsala ba zai saba ba sai umar ya ce ni ma ina fatan insha Allah ba wani sabawa da zai yi وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا أحد هذين الرجلين بانا tsammanin akwai wanda zai jibinci wannan al'amari na jagoranci da kalifancin nan sai ɗayan waɗannan mutum biyun aliyun au usman aliyu ko usman duk wannan ruwaya ta waye abi mikhnaf fa in waliya Uthmanu yace idan sayyidina Uthman ne aka zaba ya zama khalifa farajulun fihi linun mutum ne mai saukin kai mutum ne mai saukin hali mai taushi wa in wa yake cewa wa in waliya aliyun idan kuma aliyu aka zaba ya zama khalifa fa fihi du'aba shi kuma mutum ne mai raha mutum ne mai barkwanci da haka kowannensu babu matsala kowannensu ba za a samu tsauri da rashin ainihin wato sauƙi ko rashin tausayawa ba ga waɗanda yake jagoranta wa a harabihi kuma shi ya fi dacewa da shi ma an yi hamila kuma ala ɗariƙil haƙ ya ɗora ku a kan tafarkin daidai tafarkin gaskiya wa in tuwullo sa'adan in ku kuka ɗora sa'ad kuka zaɓi sa'ad ya zama shugaba ya zama khalifa fa'ahaluha huwa shi ma ya dace da ya zama kalifa wa illa in ku ba sa'ad kuka zaɓa ba falyasta'in bihil wali to duk wanda aka zaɓa ya zama jagora ya zama shugaba ya nemi taimako da shawarwarin sa'ad fa inni domin ni lam a'zilhu ban tuɓe shi daga wato gwamna na kufa ba an khiyanatin sabida almundahana da dukiyar gwamnati ko ha'incin dukiyar gwamnati ba ba don wannan na tuɓe shi ba wala ba'afin ba kuma na tuɓe shi bane dan rauni dan wannan aikin da na ɗora masa ya kasa kamar yadda mun karanta a satin da ya gabata me ya faru da dalilin da yasa sayyidina Umar ya tuɓe ko ya cire Sa'ad bin Abi Waqqas ko wa ni'ma zurra'i Abdurrahman yace kai ma dalla da mai hankali irin Abdurrahman bin Auf musaddadun mutum ne makatarci madaidaici rashidun kimtsatse lahu min Allah hafizun yana da kariya da tsaro daga Allah fasma'u minhu shi ma ku saurare shi wa qala li abi talha al-ansari yace abu talha al-ansari ya abu talha ya kai abu talha inna Allah azza wa jalla talama a'azza al-islam bikum lalle Allah mai girma da ɗaukaka ya daɗe yana ƙarfafar wannan addini da gudunmawarku faktar hamsi na rajula min al'ansar ka zaɓi mutum hamsin cikin lansarawa fastahitha ha'ula'in rahab ku zaburar ku kwaɗaitar da waɗannan jama'a wannan jama'a wa'yannan mutanen ku ci gaba da kwaɗaitar da su kuna zaburar da su hatta ya taru rajulan minhum har sai kun ga sun zaɓi mutum ɗaya daga cikinsu وقال للمقداد بن الأسود سنن سيدنا عمر يتشو مقداد بن الأسود إذا وضعتموني في هجرتي إذن نمت كسانا أتكن كبرينا فاجمع هؤلاء الرهب يقو قرن تتر وأنن جماعة وأنن متاني حتى يختاروا رجلا منهم har fa sai sun zaɓi mutum ɗaya daga cikinsu duk da ruwaya ce ta abi mekhanab amma wannan yana nuna maka jagoranci wani abu ne mai matukar mahimmanci ba a yin tafiya babu shi wa qala li suhaib sai ce wa suhaib salli bin nasi thalathata ayyam kai kuma ka ci gaba da jagorantar mutane tsawon kwana uku wa adkhil aliyan wa uthmana wa zubaira wa sa'dan wa abdurrahman bin auf وطلحة إن قدم وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر yace ka yi wa mutane sallah kwana uku wa adkhil aliyan ka shigo da aliyu wa usman da usman wa zubair da zubair wa sa'adan da sa'ad wa abdurrahman bin auf da abdurrahman bin auf wa talha da talha in kadima in ya dawo tunda duk maganar nan da ake talha baya baya nan ko wa ahdir abdullahi bin umar ka kuma gayyato ka halarto da abdullahi dan umar wala shay alahu min al-amri amma ba shi da wani abu cikin wannan al'amari wa qum ala ru'usihim ka tsaya a kansu kai miqdat fa in jitama'a khamsatun idan mutum biyar suka hadu wa radu rajulan suka yarda da wani mutum daya a cikin su wa abawahid wa aba wahidun mutum ɗaya daga cikinsu ya ce shi bai yadda ba mutum nawa ne dama shida sai biyar suka tattara ƙuri'a su suka ce mutum ɗaya za su zaɓa shi suka zaɓa sai ɗaya ya ce shi bai yadda da wannan zaɓen nasu ba fashdah ra'asahu ka kwankwatse kansa a wuddirib ra'asahu bisai ko kuma cewa ka sare kansa da takobi kawai kaji daga cikin illar wannan ruwayar ko daga cikin kitimurmurar da aka kulla a cikin wannan ruwayar kaji sayyidina Umar shi yace a kashe mutanen da ya ce annabi ya bar duniya yana mai yarda da su da haka wannan shine umarnin wai a wannan ruwayar da aka ce an bawa miqdad wa in ittafaqa arba'atun idan kuma mutum hudu suka hadu faradu rajulan minhum suka yarda da mutum ɗaya daga cikin su wa abathnani sai mutum biyu suka yi tsalle suka koma gefe suka ce ba su yarda ba fadrib ru'usahuma kar kai wata wata su ma ka fille musu kai kawai sare musu kai kawai fa in radiya thalathatun rajulan minhum idan mutum uku suka yarda da mutum ɗaya daga cikin su wa thalathatun rajulan minhum uku su ma suka yarda da mutum ɗaya daga cikin su fa hakkimu abdullahi bin umar to ku ɗauko abdullahi ɗan umar ya raba gardama ya yi hukunci fa ayyul fariƙai ne hukima lahu duk ɓangaren da sayyidina abdullahi bin umar ya yi hukunci ya ce a nan kalifa yake falyaktaru rajulan minhum to lalle su zaɓi mutum ɗaya a cikinsu fa in lam yardau bi hukumi abdullahi bin umar idan suka ƙiyadda da hukuncin abdullahi ɗan umar fa kunu ma'allazina fihim abdurrahman bin auf to ku ku kasance tare da jama'ar da a cikinsu abdurrahman bin auf yake waƙatulul baƙina ragowar ku kashe su in ragibu in suka ce ba sa so in ragibu amma jitama alaihin nas in suka ƙiyarda suka ce ba sa san abin da mutane suka haɗu a kai wannan ruwaya ce ta tarihi tabari ka koma ka duba mujalladi na uku shafi na 292 ruwaya ce ta abi mihnaf lotso ibn yahya قلت دكتور عثمان محمد الخميس yake cewa hadhihi riwayatu abi mikhnaf wannan ruwayar da kaji to ruwaya ce ta abi mikhnaf wa fiha mukhalafatun zahira lirriwayati sahiha allati akhrajaha al-bukhari yace a cikin wannan ruwaya akwai bambance bambance da sabani da ruwaya ingantacciya wadda imamul bukhari ya fitar da ita thumma sannan banda ma saɓaninta da waccan ruwaya ingantacciya fi ha ziyadatun munkara akwai kuma wasu ƙare-ƙare marasa kyau a cikin wannan ruwaya ta abi mikhanam min ha daga cikin ƙare-ƙaren da ke cikin wannan ruwayar wadda take ƙari ne wanda yake munkar istibahatu umar dima'a man qala huwa anhum zubad wato halarta jinin wato halartawar da sayyidina umar yayi wa jinin waɗanda ya faɗa a kansu shi kansa yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata annabi ya bar duniya wa huwa anhum radin yana mai yadda da su wannan yana daga cikin ziyada munkara da aka samu a cikin ruwayar lutu bin yahaya ina fata an gane domin sun nuna na umar ya halatta a zubar da jinin waɗannan manyan sahabbai waɗanda annabi ya ba duniya yana mai yadda da su subhanallah kaifa yastahillu umar radiyallahu anhu riqaba ulaika sahabatil ajilla ta yaya na umar zai halatta a zubar da jini a sare wuyan waɗannan sahabbai al'ajilla masu girma irin kamar Uthman irin Sayyidina Ali irin su Talha Zubair Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas fa hadha yuzhiru laka kadhibu hadhihi riwaya ba sai an tafi da nisa ba wannan magana kadai ta isa ta fito maka da ƙaryar wannan ruwaya fili ka gani thumma man sayajra'u ala tanfidh wa hal sayutrak sannan man sayajrau ala tanfiz wane ne yake da karfin halin da zai iya zartar da wannan wasiya in ma ta tabbata wa hal sayutrak kuma shi din yi haka za a bashi wanda yanzu a wannan gurin ya kashe ɗaya daga cikin waɗannan shi kuma barin sa za wane ne ma zai iya wannan karfin halin zartar da wannan wasiyar innahu talfiq wannan rudu ne kawai at talfiq kenan an fahimta ko wala shay a gairu talfik babu komai a cikin wannan magana in ba rudu ba thumma talmihu sannan wato akwai manuniya bal tasrihu bal ma akwai wato at-tasrihu bayyanawa bi anna aliyan da cewa sayyidina ali huwa al-ahqqu bil khilafa shine yafi cancantar khalifanci na ba ta gane a cikin wannan ruwayar da an nuna haka akwai wannan rudin akwai wannan haɗe-haɗen maganar da ke nuna cewa sayyidina ali shine al-ahqqu bil khilafa to kaga sai ka koma ka ɗauko waccan ruwaya ta imam al-bukhari ka auna ta da wannan ruwaya ta abi mikhnaf inda ya zo ƙare-ƙaren da yake cin karo da waccan bai tabbata ba iya abin da ka ji a cikin waccan ruwaya ta imam al-bukhari ita ce ruwaya sahihiya wadda ta tabbata Uthmanu a haƙu bil khilafa sayyidina Uthman bisa tattaunawa da aka yi a cikin wata ruwaya ta da Imam al-Bukhari ya kawo sayyidina Uthman fa shi ya fi cancantar khalifanci me yasa yace fajtama'an nasu ala Uthman saboda mutane gaba daya sun haɗu akan zaɓar sayyidina Uthman wa baya'uhu kuma sun zaɓe shi sun man mubaya'a wa huwa afdalu ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine mafifici cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi Bakrin wa Umar bayan sayyidina Abi Bakrin da sayyidina Umar radiyallahu anhuma li hadith ibn Umar radiyallahu anhuma saboda hadithin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda qala yace ma kunna na'dilu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Bakrin ahada thumma Umar thumma Uthman ثم نترك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم wannan hadithin mun karanta shi a baya Abdullahi dan Umar yake cewa bamu kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna daidaita wani da sayyidina Abubakar ba sannan daga sayyidina Abubakar sai Umar daga shi sai sayyidina Uthman sannan muna barin ragowar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma fifitawa a tsakaninsu wannan ruwayar imam bukhari a cikin kitabu fada'il sahaba babu manaqib Uthman hadithi mai lamba ta 3697 ainihin wato ya ruwaito ta wa bi riwayatin annahu qal a wata ruwaya yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasma'una wala yunkiru a wata ruwaya abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin mu kuma bai taba yi mana inkari ba yana jin mu muna cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai falala irin sayyidina abubakar bayan abubakar sai umar bayan umar sai uthman daidai da rana ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi mana inkari ba wannan ita ma ruwaya ce tana cikin al-mu'jam al-kabir na imamu tabari tabarani mujalladi na sha biyu shafi na a hadithi na dubu goma sha uku da ɗari da talatin da biyu wasunna lil khallal kuma ka duba littafin as-sunna na malam khallal a shafi na 398 sannan da kuma littafin as-sunna libn abi asim shi ma a shafi na ainihin wato 100 ko kuma abin nan shafi na 553 sannan al-allama albani yana cewa isnaduhu sahihun قال عبد الله بن بن مسعود Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa da yana faɗa shi ma an bai'atu Uthman game da zaben da aka yi wa Sayyidina Uthman yace walina a'la hadha fawq wato mun zabi ko mun jibunci mun jibunta jagorancin al'umma ga a'laha wanda yafi kololuwa za fawq wanda yafi kowa daukaka a lokacin cikin sahabbai kaga wannan shi ma wani bayani ne daga Abdullahi dan Mas'ud da ya nuna cewa a lokacin babu sama da sayyidina Uthman su a wajen sahabbai shi yasa ya zama khalifa na uku bayan rasuwar sayyidina Umar radiyallahu anhuma wannan shi ma ka duba cikin sunna na al-khallal a shafi na 320 ولذلك قال الإمام أبو آه إمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني دعكني الإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني دشي والإمام أحمد دا إمام أحمد والإمام دار قطني دا إمام دار قطني waɗannan dukkaninsu saboda wannan ne ma suke cewa man kaddama aliyan ala Uthmana duk wanda ya gabatar da sayyidina Ali akan sayyidina Uthman faqad azra bil muhajirin wal ansar to hakika ya wulakantar da muhajirin da al ansar ko kuma faqad azra bil muhajirin wal ansar hakika ya zubar da daraja ya rage martabar muhajirin wal ansar domin ya nuna cewa ba su cancanci zaɓi ba kenan tun da duk suna nan sun yi zaɓin sun ce sayyidina Uthman shi kuma yana ganin sayyidina Ali shi ya fi kamata a gabatar da aka duk wanda ya kamar ya ci mutuncin almuhajirina da al'ansar wa zalika abin da yasa haka ne anna Abdurrahman bin Auf saboda Abdurrahman bin Auf ya gaya mana cewa qala ma taraktu min buyutil muhajirin wal ansari baitan ya ce bai bar wani gida ba cikin gidajen almuhajirin da al'ansar illa taraktuhu yace sai da na kwankwasa gidan famara aitu ahadan ya'dilu bi Uthman ahadan yace ban ga ɗaya daga cikin su yana daidaita sayyidina Uthman da wani ba ai mun karanta satin da ya wuce ko a ce duk ya bi gidajen almuhajirin da al-ansar yana gaya musu to ga halin da ake ciki wanne kuka zaɓa ya ce babu waɗanda suka nuna cewa sayyidina Usman akwai wanda ya daidai da shi a wannan lokacin ballantana a zaɓe shi fiye da sayyidina Usman fa kulluhum dukkaninsu yufaddiluna Usman dukkaninsu suna fifita sayyidina Usman radiyallahu an wa buyi'a Usman bin Affan bil khilafati bai'atan amma don haka an yi wa sayyidina Uthman bin Affan mubaya'a ta kalifanci mubaya'a cikakkiya zaɓe aka yi cikakken wato kalifanci ya samu babu abin nan duk da goyon bayan ainihin wato almuhajirin da al'ansar alal imam ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal rahimahullah yake cewa ma kana fil qaumi aw kada bai'atin min Uthman ya ce duk a cikin sahabbai babu wanda mu baya a sa tafi ƙarfi irin sayyidina Uthman kanar bi ijma'ihim domin ita mu baya a ce wadda aka yi ta da ijma'in su baki daya kaga ta sayyidina abubakirin in kun tuna a bani a wato saƙifatu bani sa'ida wasu sahabbai ne suka wakilci ragowar kawai aka zaɓi sayyidina abubakar ya zama khalifa zaɓen sayyidina umar kuwa shi ku kaga sayyidina abubakar ne kawai ce ya naɗa shi ya zama khalifa bayansa to kaga a wannan ne na sayyidina Usman shine aka samu ainihin wato wasu suka shigo da yawa cikin zaben sayyidina Usman ka koma cikin as-sunna na al-khallal shafi na 320 wallazi alaihi ahlus sunna dan haka ra'ayin da ahlus sunna suke kai anna man qaddama aliyan ala abi bakr wa umar shine duk wanda ya gabatar da sayyidina ali a kan sayidina abubakar da umar fa innahu dalul mubtadi batacce ne dan bid'a ne dukkaninsu suna da falala amma a yanda tsarin yake da kuma yanda ahlus sunna suka tafi sayidina abubakar ya fi kowa daga shi sai sayidina umar da haka duk wanda ya ce sayidina ali ai ya fi sayidina abubakar ya fi sayidina umar to wannan batacce ne kuma dan bid'a ne wa man qaddama aliyan ala usmana fa innahu mukhti' wanda duk ya gabatar da sayyidina ali akan sayyidina usman shi kuma wannan mai kuskure ne yayi kuskure wala yudallilunahu amma ba sa cewa batacce ne wala yubaddi'una ba sa cewa dan bid'a ne ina fata an gane amma wayancan biyan farkon ba a hada su da kowa duk wanda ya ce sayyidina ali ya fi su to wannan shine suke cewa dallun mubtadi amma wanda yake ganin sayyidina ali ya fi sayyidina yana gabatar da shi akan sayyidina usman to wannan sun ce ya yi kuskuren fahimta amma ba sa cewa ya bata ba sa ce masa dan bida wa in kana ba'd ahli al-ilm ko da yake a cikin malamai kad takallama akwai wanda yayi magana bi shiddatin magana mai kaushi alaman qaddama aliyan ala usman akan duk wanda ya gabatar da sayyidina usman a sayyidina ali akan sayyidina usman bi annahu qala shi wannan cikin malaman yana cewa man qaddama aliyan ala usmana duk wanda ya gabatar da sayyidina usman akan sayyidina ali akan sayyidina usman faqad za'ama kamar yana cewa ne anna ashabar rasul sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khanul amanata sun ci amana shi yasa wani cikin malamai ya zafafa cewa lalle duk wanda yake ganin cewa sayyidina ali shi za a fara gabatarwa akan sayyidina Uthman to kamar ya kalli sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce sun ci amana haythu ikhtaru Uthman inda suka hadu suka zabi sayyidina Uthman ala aliyin akan sayyidina Ali tare da cewa sun san sayyidina Ali ya fi sayyidina Uthman da haka shi kansa wannan tunanin na ka dinga ganin sayyidina Ali shi za shi ya kamata a gabatar akan sayyidina Uthman to kamar zagin sahabbai kai gaba ɗayansu domin ka nuna cewa sun ci amana sun ga wanda ka ga ashe ka zaɓi wanda ba shi ya fi ba a zaɓi ashe cin amana ga wanda ya fi cancanta a kowane mataki ka tafi saboda son zuciya da wata maslaha da kake hange ka zaɓi wanda ba shi ba ne ya fi cancanta ashe cin amana to shi sa ake ganin duk wanda yake ganin zaɓen da sahabbai suka yi wa sayyidina Uthman akan sayyidina Ali bai daidai ba bai cancanta ba sayyidina ali ya kamata a zaba akan sayyidina usman to kamar di ya zagi sahabbai ne ya ce sun ci amana radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma al-mabahathu thani sai mabahati na biyu a karkashin wannan gaba ta sayyidina usman Uthman bin Affan radiyallahu anhu fi suturin ga takaitaccen bayani da tarihin sayyidina Uthman bin Affan a cikin waɗannan sadarorin ismuhu wa nasabu sunansa da kuma dangantakarsa huwa Uthman bin Affan bin Abil As ibn Umayyah ibn Abd Shams ibn Abd Shams bin Abd Manaf fa huwa yaltaqi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abd Manaf shi sa duk wanda ya zage su annabi yake zagi dan duk gaba ɗaya abu ɗaya ne duk an ɗauka wannan rigingimu duk in ka ɗauko su za ga suna dan suna cikewa ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta nan ko ta can dan haka bayan sahabbansa ne suna da kuma dangantaka ta jini duk da cewa kaga ita alaka wani ya fi wani kusanci da sauransu amma dai suna da kaga ashe ainihin wato Usman bin Affan dan Abil As dan umayya dan abdi shams dan abdi manaf ya haɗu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ta kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abdi manaf da haka kakanninsu ɗaya ummu mahaifiyarsa arwa bintu kuraizi bintu kuraizi bin rabi'a sunan mahaifiyarsa sayyidina Usman kenan arwa bintu kuraizin ibn rabi'a وجدته كاكسكما أم حكيم بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كاجوكو kakarsa ita ake kira ummu hakim ita kuma ummu hakim din nan yar wace ce yar abdul muttalib abdul muttalib kakan waye kakan annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ita wannan ummu hakim din gwaggon manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam gwaggon manzan Allah ita ce kakar sayyidina Uthman ta ina za ka ware sayyidina Uthman yana dan cikin gida ne ko dan waje ne sai mutum ya dinga ganin kamar ya zage sayyidina Uthman kamar bai yi komai ba duk dangantakar da a haɗa take laqabuhu ka koma cikin ma'arifatus sahaba mujalladi na ɗaya shafi na 235 za ga wannan bayani laƙabuhu wa kunyato sai laƙabin sayyidina Uthman da kuma alkunyarsa luqiba bi dhunnurain shi kadai cikin sahaba yake ma wannan laƙabin an masa laƙabi da dhunnuraini li'annahu abin da yasa ake ce masa dhunnuraini saboda shi kadai ne cikin sahabbai ta zawaja bintan nabi sallallahu alaihi wasallam ruqayya ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruqayya falamma tuwaffiyat da ta rasu ta zawaja ukhtaha ummu kulthum ya auri yar uwarta ummu kulthum shi kadai ne wanda Allah madaukakin sarki ya masa wannan daukakar ya auri ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu ya auri ruƙayya da ta rasu sai kuma ya auri ummu kulthum wannan sirikin arziki ne ko ba na arziki ba ne an ji daɗin sarakuntaka da shi ko ba a ji ba shi ya sa da ‘yar uwar ta rasu sai aka ba shi ɗayar ita ma da ta rasu annabi ya ce damuna da wata damun ƙara maka ina ba ta gane to shi kuma zunnurai ne naka ban san shi kuma a ina ya samu nasu sunayen ba ai muna sa sunaye zunnurai ne ko sai dai a samu albarkar wancan amma zunnurain wanda ya amsa wannan shi kadai ne sai na Uthman radiyallahu anhu ka duba ma'arifatu sahaba mujalladi na biyu shafi na 245 wa kunyatuhu ana masa alkunya da Abu Abdullah ko Abu Amr duk wa'annan ana masa alkunya ko kace masa Abu Abdurrahman Abu Abdullah ko Abu Amr aslama qadiman sayyidina Uthman ya musulunta tun a karan farko ala yadda abi bakrin abi bakrin siddiq ya musulunta ne ta hannun sayyidina abi bakr siddiq radiyallahu an ka duba al-isaba mujalladi na biyu shafi na 455 hajara ila al-habasha thumma ila al-madina yayi hijira zuwa kasar habasha sannan yayi hijira zuwa madina azwajuhu wa auladu matayensa da kuma ‘ya'yayensa amma azwaju Uthmana amma matan sayyidina Uthman ya auri mata ɗaiɗai har mata takwas ruqayyatu bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya auri ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta biyu kuma wannan ita ce matarsa ta farko ta biyun kuma sai ya auri ummu kulthum bintu rasulillah wato ummu kulthum yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ta uku ita ce fakitatu bintu ghazwan ta hudu ita ce ummu amr bintu jundub ta biyar fadimatu bintul walid bintul walid bin abd shams ta shida ummul banin bintu uyaina ta bakwai ramlatu bintu shaiba ibn rabi'a ta takwas ita ce na'ilatu bintul farafisa waɗannan su ne matan da ya aura guda takwas an fahimta kaga tun a karan farko ruƙayya ta rasu karka ɗauka don haɗa su an fahimta ya auri guda biyu dai kaga sun rasu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruqayya sannan ainihin wato ummu kulthum auladu sai ƴaƴayansa az-zukur ƴaƴansa maza tara akwai abdullah akwai kuma abdullahi al-asghar sannan yana da khalid akwai aban akwai umar akwai sa'id abdul malik amr ambasa wayannan ka kirga su su tara su ne yayan sayyidina Uthman maza fadlu wato al-inath sai yayansa mata su kuma biyar ne Maryam ummu Sa'id Aisha Maryam ukhra ummul banin kaga matansa wato yayansa mata guda biyar kaga an ka hada sayyidina Uthman yana da yaya goma sha hudu fadluhu sai falalar sayyidina Uthman عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال أن كربودك عبد الرحمن بن سمرة الله يكارى مسيد دايتي جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار سيدنا عثمان ɗan affan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin wato alfi dinarin dinare dubu fi thawbihi a tufafinsa haka ya kunso dinare dubu حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأسرة لوكتن دا النبي صلى الله عليه وسلم يكي شريا رندنر الواتو الأسرة wannan rundunar da za a tafi yaƙi to a nan ne ana neman gudunmawa ana neman agaji da tallafe sayyidina Uthman ya rungumo dinare dubu ɗazu nake ɗan ƙoƙarin kwambatin ban sani wani kun yi ko zai zama daidai amma dai kuɗin a lokacin ina ganin a kwambatin ɗin ya kai naira miliyan ɗari da kuma dubu ɗari da hamsin da ko shida ne na irin wancan lokacin fa miliyan ɗari a yaƙi guda ɗaya kawai ya runguma wannan kuɗin ya kawo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fasabbaha fi hijirin nabi sallallahu alaihi wasallam haka yazo ya zube su a tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zube wannan kudaden faja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki kudin nan ya dinga jujjuya su yana juya su wa huwa yaqulu yana cewa ma darrabna affana ma amila ba'da al-yawm ma darrabna affana ma amila ba'da al-yawm ya ce ba abin da zai cutar da ɗan affana duk irin abin da zai aikata daga yau ba abin da zai cutar da ɗan affan daga nan har a tashi alkiyama Allah ya yi masa alkawarin aljanna ba fashi babu wani kuskure da sayyidina Uthman zai yi Allah ya janye wancan alkawarin ba wani kuskure da zai iya cutar da sayyidina Uthman ballantana ya kawo masa tsaiko ko wato ya kawo masa mushkila ko matsala wajen shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma darrabuna affan ma amila ba'da yau ba abin da zai cutar da dan affan duk abin da ya aikata daga yau yuraddidu zalika miraran annabi ya dinga maimaita wannan kalma ma darrabna affana ma amila ba'da yau ma darrabna affana ma amila ba'da yau haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga maimaita ta saboda irin gudunmawa da sayyidina Uthman ya kawo a wannan lokaci wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad mujalladi na biyar shafi na 63 wa fihi kathiru bin abi kathir maula abdurrahman bin samura wa huwa majhul yake cewa ko da yake a cikin isnadin akwai wani da ake kiransa kafir ibn abi kafir maula ne na abdurrahman bin samura wa huwa majhul kuma shi majhuli ne ba a san shi ba amma wa qad hassanahu al-albani al-allamatu al-albani fi mishkat al-masabih ya hassana wannan hadisi ya ce hadisi ne hasan a ainihin wato mishkatul masabih hadisi na 664 ana abi musa al-ash'ari radiyallahu an qala an karbo daga abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yace istabtaha usmanu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sayyidina usman yazo ya nemi izinin shigowa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kofa tana buɗe sai ya nemi a buɗe masa kofa zai shiga shine istaftaha ya nemi a buɗe masa kofa yana so ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iftah wa bashirhu bil janna ala balwa takun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka buɗe masa kofa ya shigo kai masa bushara dan aljanna ne amma akwai wani bala'i akan hanya akwai wata jarabawa da za ta faru akwai wata jarabawa da za ta faru wannan hadithi ne wanda imam bukhari ya fitar da shi cikin kitabul manaqib babu manaqib Uthman hadithi mai lamba ta 3695 hadithi ne wanda ke sahi a cikin sahihu muslim kuma cikin kitabu fada'il sahaba babu min fada'il Uthman bin Affan hadithi na 2403 wannan kaga ita ma akwai falala ta sayyidina Uthman tun yana raye annabi sallallahu alaihi wasallam ce a yi masa bushara da aljanna ko da yake akwai ainihin wato matsala akwai tangarda akan hanya amma dai karshen abin da zai faru aljanna ce wa an anas radiyallahu anhu qal sa'ida an-nabi sallallahu alaihi wasallam uhudan wa ma'ahu abu bakr wa umar wa uthman yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen uhud tare da abubakar da umar da uthman farajafa sai dutsen uhudu ya yi girgiza faƙal annabi ya ce uskun uhud ya ce kayi dutsen uhudu ka nutsu falaisa alaika ba kowa a kanka illa nabiyun sai annabi wa siddiƙun da siddiƙi wa shahidani da kuma shahidai guda biyu kaga tun a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mutum biyu a cikinsu shahada za su waye siddiƙi sayyidina abubakar su waye shahidan kenan kaga sayyidina umar ya yi shahada sayyidina Uthman shi ba shahada ne wannan hadithin muttafaqun alai Imam al-Bukhari cikin kitabu Fada'il sahaba babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhidan khalila hadithi na 3675 Imam Muslim cikin sahihin littafinsa kitabu Fada'il sahaba babun min fada'ili Talha والزبير سيكاو حديث أبي هريرة حديث ميلمبا تدبو بيو دريهود دقو مشا بقوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يتي وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا منا فقال سيتي رأيت آنفا كأني ووطيت المقاليد يتي رأيت آنفا نازو ناجني كأني ووطيت المقاليد كمن أنبان مبوديه wal mawazin kamar an bani ma'aunai fa ammal maqalid amma maqalid din fa hiyal mafatih sune mabudai fa wudi'tu fi kiffa sai aka tsora ni a wani bangare na mizani wa wudi'at ummati fi kiffatin al'umma ta gabaki ɗayan su sai aka tsora su a gefen ɗaya mizanin farajahatu bihim sai na rinjaye su sai na fi al'umma ta nauyi gaba ɗaya a sikelin ni kaɗai wato annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai gayya kenan thumma ji abi abi bakarin yace sai kuma aka zo da sayyidina abubakar farajaha bihim shi ma sai ya rinjaye al'umma gaba ɗaya aka ɗora shi akan sikeli aka ɗora sauran al'umma sai ya rinjaye al'umma duka thumma ji abi umar sannan aka zo da sayyidina umar farajaha bihim shi ma ya rinjaye al'umma ثم جيء بأثمان سنة أكذور سيدنا أثمان فارجها شما يرنجاي ثم رفعت سنة سأكدوكي ونن سكيلا أكدوكي ونن معاونين فقال له رجل sai wani mutum cikin sahabbai ya ce da shi fa aina na hannu to mu ina muke ina matsayin mu qala antum haythum ja'altum anfusakum yace kuna nan inda kuka ajiye kanku inda kuka sa kanku kuna nan a gurin na fata gane wannan hadithin shi ma imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad mujalladi na biyu shafi na 76 a cikin shi ma wannan ruwaya akwai ubaidullah ibn marwan majhul ne wal hadith sahahu sheikh ahmad shakir shi ma hadithin dai sheikh ahmad shakir ya inganta shi ka duba hadithi na 5469 to za mu tashi min alamatin nubuwa dan an ce lokaci yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah maɗaukaki